الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله مشركي يتي لا إله إلا الله لوكس المتوى قال حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة لوكتن دمتوا تهلرتم أبو طالب جاءه رسول الله زمن ذا الله يزومسا فوجده عنده أبا جهل فوجد عنده أبا جهل بن هشام سيسام أبو جهل بن هشام دا عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقل لا إله إلا الله كلمة ورد شهيدا مكة أولي الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي, بن أبي أمية يا أبا طالب يا كي أبو طالب أترغب عن ملة عبد المطلب كان كامر الدين عبد المطلب قال واتو فلم يزل رسول الله manzo Allah alaihi salatu wassalam bai gushe ba ya ariduha alaihi yana bijiro mishi wa yaudani su kuma suna sakewa bitilkal maqala da wannan fada hatta qala abu talib akhira ma kallamahu karshen magana yace huwa ala millati abdul muttalib kaga yana na akan addini abdul muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa allah yake yace la ilaha illa allah wa qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallahi ina rantsuwa da Allah la astaghfiranna laka ma lam unha anka Allah zan nema maka gafara matukar ba a hane ne ba na sallallahu ta'ala fi ma kana lin nabi al aya to nan ina son ku fahimci wani abu a unwanin wanga babi idza qala al mushriku inda al maut la ilaha illa Allah Abu Talib ya faɗa to inda zai faɗa ha na aljanna ne wasu suna rikici akan saddam lokacin da za a za a rataye shi ya ce la ilaha illallah in ya cika da kalma da aljanna ne man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ai ba karamin mutum bane Allah zai yarda mai ce la ilaha illallah komi ta'addancin mutum in Allah ya ga dama karshe sai ya ce la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah zan baka misalin ta dan ka san ba sauki gare ta ba kaman mutumin da yana kwance yana kwana wani abu ya danne shi bai iya faɗin la ilaha illallah ko to kamar haka ne ma lokacin mutuwa duk yanda an ka so ka ce la ilaha illallah eh Allah bai gida ba ka faɗar ta duk yanda kuma ka za a shararu kace la ilaha illallah Allah ya yarda maka da man kana akhiru kalami la ilaha illallah faɗin la'ilaha illallah jama'a ba wasa ba ce a ƙarshen abun nan kuma taufiki ne na Allah Allah ya muna taufiki da ita da haka duk wanda ka ga mutum yana ta'addancin da yake inda ya zo an ka ce a ce la'ilaha illallah ka tsaya bakinta to kana son ka karyata kuma hadisin manzo Allah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna baka sa abin da Allah ya aje ba nashi
lokacin guda da Allah ya nuna ana amsa da ransu sai ana tsallaka mu wancan musulmi la ilaha illa shi dan kirista ya amsa tun
kuma sun mutu to wannan da aljanna ne kiristan nan shi ma wancan ai akwai waɗanda sun ka musulunta cikin musulmai cikin sahabbai ba su yi aikin komai ba amma kuma masiruhum ila aljanna shi musulmi la shakka ko ya cika bai ce la ilaha illallah ba ana mai fata alkhairi a fata ne ake yi amma wanda yake karshen magana shi la ilaha illallah kuma da aljanna ne shi wannan tabbas ka faɗi wannan tunda manzo Allah ya faɗi hakan nan babu shakka ka zo ka ce kai jama'a mu mun san wannan mutumin ba mutumin kware bane to ma zannuka bi rabbil alamin ma kake tsammani ga ubangijin talikai yayi rahama shi gare su shikenan rahama Allah inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin ka gane ko babun aljaridatu ala alqabri sai kuma kafa jarida akan kabari wa ausa buraidatu alaslami buraida alaslami yayi wasiyaci an yuj'ala fi qabrihi jaridatani shi ma a sanya kaba guda biyu a cikin kabarinsa ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا على قبر عبد الرحمن واتو ابن عمر يا غوت هيما فسطاطا هيما ود أنك كفا أكان قبر يا عبد الرحمن فقالت انزأه يا غلام يا كيارو كتير ونن فإنما يذله أمله وي أنا جمال الوجه ما أقبه النفوس ka kindilin ala kabrin majusi wai ba majusai ne ya mutu sai an ka ɗauko wuta an ka je an ka ɗauko hitila an ka aza a kan kabari ne don ya haska kaya gani tamfa'uhu to haka ne abdurrahman an zo an ɗora ibn umar ya ga kabarin abdurrahman an zo an ɗora an yi mai hema an rufe lube shi wai an yi mai inuwa kenan fa sai ce inna ma yudillu amalu aike sani yanzu kaga yan anka je anka samu dun cikin dan kabari dan dan ramin nan matsatsi sai kuga kamar ya halaka babu magana halaka tare da shi ya samu alkhairi ya rabu da matsalolin duniya in Allah ya taimake shi to kenan wanda zai zo ya mutu a zo a yi mai inuwa to inna ma yudillu amaluhu aikin sa ne zai mai inuwa ba wani zai maka inuwa baka abun nan وقال خارجة بن زيد رأيتني ونحن شبان ناغم منا يارا في زمن عثمان زمن عثمان رضي الله عنه وإن أشدنا وثبتا ما في سنن وجن صليه الذي يثبت قبر عثمان بن مظعون وند يكي يثبت yake tsallake kabrin Usman bin Affan hatta yujawizu sai in yayi tsalle sai ya tsallake kabrin Usman bin Maz'un Usman bin Maz'un yana daga cikin farkon wanda an ka binne a baqiya wa qala Usman bin Hakim akhadha bi yadi kharijatu yace kharija ya rike hannuna fa ajalasani sai zamna da ni fa ajalasani sai zamna da ni ala kabrin akan kabari wa akhbarani an ammihi yazid bin thabit ya bani labari daga amminsa yazid dan thabit kala ce inna ma kuriha zalika an ki wannan ne liman ahadatha alaihi wato inna ma kuriha zalika liman ahadatha alaihi wato makaruhi ne ga wanda yake ya kirkira wannan قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنه يجلس على القبور wato inna ma kuriha zalika liman ahadatha alaihi yana magana akan cewa wato jarida alal qabr jarida alal qabr to so da yawa akwai waɗanda suke har yanzu ga in an ka binne mutum a kabari sai suna zuwa suna dora wato jarida akan kabari kaba kenan akan kabari to a ɗora kaba a kan ƙabari annabi sallallahu alaihi wasallama an yi mai wahayi to kai yanzu ga in ka ɗora kaba a kan ƙabari wahayi an kai maka annabi ya ce innahu ma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban min kabiri amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima wa amma al-akhar fa innahu la yastatiru min al-bawl to ka zo ka fara wannan abu ne wanda yake ibn umar shi kuma yarda da Allah ya tabbata masa yana cewa yajlisu alal qubur kana ibn umar radiyallahu anhu ma yajlisu alal qubur yana zama akan kabari zama akan kabari kuma na ibn umar radiyallahu anhu tana yiwa gabanin hani ya zo ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana zama akan kabari shi yasa sahibul fata yake cewa la yu'aridu hadha ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال يتي لأن أطاع على ردفي أحب إلي من أن أطاع على قبره وهذه من المسائل المختلف فيها yana daga cikin mas'ala wadda an kai sabani وورد فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي مرفوعا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال النووي المراد بالجلوس على القبور عند الجمهور كذونا أكن كبري أبو نيمن هي وقال مالك المراد بالعقود قعود أبن أكي نفي الحدث شيني حدثي كي حدثي أكن كبري وهو تعويل ضعيف أما سوى القعود الحدث tawili ne wanda yake da'ifi aw batilun wa huwa yuhimu infiradu malik bidhalika wa kana awhamuhu kalam ibn al-jawzi haythu qala jumhur al-fuqaha ala al-karaha khilafan li malik jumhur malamai sun ga tayi akan zama akan kabari makaruhi ne sabanin imamu na malik wa sarraha an-nawawi fi sharh al-muhadhab bi anna madhhab abi hanifa kal jumhur وليس كذلك بل هو مذهب أنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله أنه طهر واحتج, واحتج له بأثر ابن عمر المذكور وأخرج عنه علي رضي الله عنه عن زيد بن ثابت مرفوعا إنما نهى النبي عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أو بول shi ma dai wannan magana ce wadda take iya ce mali akan cewa manzo Allah ya hana zama akan kabari sai sun ce a'a zaman don hadasi ne ko wani abu shi yasa kaga yake magana cewa inna ma kuriha zalika liman ahadatha fihi ga wanda zai yi hadasi kenan eh sabit sabit yake cewa kuriha zalika liman ahadatha alai ibn umar yake kana ibn umar radiyallahu anhu yajlisu ala al-qubur kenan ma dama annahu la yahdithu alai bayyan hadasi akan kabari to ala ayi halin aljulusu alal qubur manhiyun an domin mi in mun ka duba mutum da ran shi ana zama yana kwance kana zama saman ciki ne duk abin da yake cutar da mai matacce yana cutar da mai rai baka zama baka hawan kabari ka je ka zauna sawa'un lil hadath aw lil istiraha dan haka daga cikin abin da yake nuna wannan kuma ɗebe takalmi in zaka shiga kaburbura domin duk mutumin da zai shiga makabarta an so ya cire takalmi amma ban da makabartan mu makabartin nan mu su kan ban da su dan makabartin nan mu in kace zaka ɗebe takalmi akan su to yanzu ko kana taka kaya yanzu kaga kamar baqi'a da sauran wasu wasu makabartin ne inda duk kaga wasu makabartin ne dan tsananin kyawun su sai kaga shawon mutuwa wallahi ka je baki aka gani ka je baki aka gani yanda kake ganin makabarta lele lele lele kamar masallacin ga so namu inda duk namu da wurin aje gawan mu da wurin binne mu duk in ka gansu za su ƙara tsoratar da kai da mutuwa amma wallahi ka je baki'a in za ka shiga baki'a ka zo daidai wurin marsalatul mauta ka ga abu tsafta ga ta nan sai ka ga wagga gawa ma kamar kai ne annan ta sha abin nan to amma zamu da zowa da gawa an rabce ta ƙasa ƙasa a margo ƙasa mutum ya kwana saudi ya mutu ta kwana ran wurin wallahi kamar wala kada karramna bani adaman da Allah ya ce kamar daidai ba gare mu bane to nan kai in ka shiga wannan wuri na kake shawa ka mutu wallahi ka je madina ka gani yadda ake magawa daga inda za a ɗauko ta a wanke ta a gyaggyara ta a sa ta kabari kaburburan ma namu ga sunan yadda hanyoyin kasashen mu sun ka gagare mu gyara kaburburan mu ma ba mu iya gyara wace irin rayuwa ce muke rayuwa da ita ina in kun ka lura mu al'umman mu wato na karanta wata magana jiya ga wani yake cewa limaza ash-sha'b la yaj'aluna ash-shakhs al-munasib fi mahall al-munasib menene yasa mutanen ƙasa ba su sa mutunan da ya dace a inda ya dace sai yace sai mai bada amsa yace ash-sha'b alladhi la yad'u al-qumama fi mahall alladhi yunasib wa kaifa yada ash-shakhs fi mahallin munasib yace al'ummar da ba su iya ta aje shara inda ya dace da kowane cikin mu yace wani abu ko fiya watan gane zan cikin masallacin da za a al'ummar da ba ta iya aje mutunan da ya dace ba ta iya aje shara inda ta dace ya za ta kai ta ɗauko ma mutunan da za ta ɗauko shi ta aza shi wanda ya dace wannan magana ghayatul fasaha al'ummar da ba ta iya ta ɗauki shara ta aje inda sharan nan ta dace yaya za ta iya ta ɗauko mutum ta aza shi dukkan mu yanzu ga rayuwar mu haka muke sai ga wanga dan uwana ne ya iya bai iya ba kawo shi kusa wanga ba no bane ya iya kuma yi baya da shi duk ƙasa ta ɓartaye duk al'amura sun rikici duk rayuwa haka ake tafiya to da hakan nan waɗanga abubuwan sai dai Allah mu roki Allah aljanna ha mu roƙi Allah aljanna amma kaga mu wahala su wahala mu wahala su wahala babu hanyar da zaka bi ka ji daɗi wace gashi ka hawo moto ka ji daɗi hanya lululululu babu ta babu wani al'amari wanda yake wato mun je da wani dan chat mun je wata daura da an ka gayyace mu ta lajina afirikiya lajina lajinatu da'awa fi afirikiya bir'asata amir bandar to ita tana da mahaffat ku zo riyab ku yi kwanaki wata guda ku zo ramadan kamil ku zo makka ku yi kwana riyad kwana goma madina kwana goma makka kwana goma daga nan ku gangare sai muna riyad sai ga yadda hanyoyi suke to ka san da ba ko da ban san cadi ba an ce da injamena da ninjar duk guda bal ma tana yiwa mun hisu an ka ce ma mun hi injamina ko mun hisu eh gidajen da aka yi na kamar da yake su wala ku da ruwa ko ina ga ma da kamar dindiga ne ba ba ba mutane sai shi kai sauki dabbobi a cikin injamina injamina injamina wallahi ma ba mutane mutane kuma kowa yana yana yana ba ba sau kamar yayi gidan tsoro shi babu
to ka dauko da kai ka sai lokacin to shi wannan dan da sai ya ce unzur haula'i arahu sha'abahum arahu sha'abahum waɗanga mutane sun hutar da 'yan ƙasarsu to mu duba ga la shakka duk wanda ya hutar da 'yan ƙasar shi yanzu ka je Saudiya da an ce ma ka kuɗin hanya ka je haushi dibi hanya ka gani ko makka madina ka kamo hanya nawa ga tafiya hanya nawa ga dawowa yanzu a ce ƙasa guda ba ta da hanya guda wadda in mota ta yi accident duk ta yi bulokin hanya sai dai a koma wani wuri to ta hanya nawa aka yi ta tafi mai dawowa nawa jiya na biyo wajen aeroport na ga wata mota ta yi ta yi accident duk hanyar kai sai dai ya komo baya domin babu wata hanyar da za a iya aji a shaksun lari لا يضع القمامة الشعب الذي لا يضع القمامة في محل المناسب كيف يضع الأشخاص في أماكن المناسبين لهم dai kawai dai ai ta hakuri hatta ya ati Allah bi amrihi kawai shikenan qala hadathana yahya yahya hadathana abu muawiya an al-a'mash an mujahid an tawus an ibn abbas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi qabrayn yu'adhabani ya wuce da kaburbura guda biyu ana musu azaba fa qala sai yace innahuma la yu'azzabani ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabir ba mun su azaba cikin babba abu amma ahaduhuma a ba ai musu azaba ga babba abu a gani ko kuma wajen su bar wannan abun ba abu ne mai wahala ba bai wahala su bar wannan abu amma ahaduhuma dayansu wa kana la yastatiru min al-bawl ma'anar la yastatiru min al-bawl a wata ruwaya la yatanazzahu min al-bawl da yayi fitsari kawai ya mai da zakarin sa ba ruwan shi da tsabtata wa amma al-akharu amma dayan kuma wa kana yamshi bin namima annamimanci kaga kenan adamul tanazzuhu min al-bawl min asbab azab al-qabr wa hakaza aidan annamima min asbab azab al-qabr thumma akhadha jaridatan rataba sai manzo Allah ya rike kaba danya shaqqa nisbayn ya raba ta gida biyu thumma garaba fi kulli qabrin wahida kowane kabari sai ya kafa faqalu sun ce ya rasulullah lima sana'ata hadha dan mi kai hakan nan faqala la'allahu an yukhaffafa anhuma tana yiwa a sauƙaƙe musu malam yayi basa matukar waɗannan kaba bata bushe ba da Allah tsaka kaba minti nawa za ta yi ta bushe minti yana wuce minti goma minti goma sha biyar minti ashirin mun gane ko an ɗebo kaba ana bushewar kaba ai ba wani abu ne mai abun nan ba to wannan annabi alaihi salatu wassalam an yi mai wahayi akan ana musu azaba to idan mutum ya zo yayi hakan nan shi kuma wa ya bashi dalilin cewa wannan mutum ana mai azaba kenan ku ne mai mummuna fata ku don da wasu suna yin hakan nan wasu suna yin hakan nan qala al-muallif rahimahullah babun mau'izatul muhaddisi inda al-qabr wa'azin mai hadisi a wurin kabari wa qu'udu ashabihi haulahu sai kuma abokanan shi suna tsugunne suna zazzaune gefe da shi ya khurujuna min al-ajdasi al-ajdasu al-qubur kaburburra kenan bu'thirat uthirat ba'athartu hudi ma'ana ba'athartu ay ja'altu asfalahu a'lahu na sanya kasan shi ya zamo sama al-ifab al-isra' وقرأ الأعمش إلى نصب المعارج إلى شيء منصوب يستبقون إليه zuwa ga wani abun da an ka kafa wanda za su yi riganganye zuwa gare shi kama a kafa da rafonta a ce wanda ya riga zuwa wurin shi wan nusubu wahidun wan nasabu masdarun yawmal khuruj min al qubur yansiluna ay ma'ana yakhrujuna suna fita قال حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبادة أو عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال يتي كنا في جنازة في بقيء الغرقد من كسنتي من أول وتقاوى تا واتو أبقيء الغرقد أنا توا بقيء الغرقد معنى بقيء الغرقد قولي وان يكي wannan waye itatuwa masu ƙayan nan wannan wanda ake ce ma takwasar abin nan ko garkat wanda min shajar yahudi kusan ita ɗai ce wadda ice wanda ranar kiyama kowane ice yana ce ma musulmi zo ga kafiri sai ita garkat ƙarshen kiyama garkat kenan kun san ko ko a ƙwarai kwa ai su ita su ne wanda kuma tana amfanin gefe in dai gefe ya matsa muku ruwa sun matsa muku za su canye muku wuri yanzu da an ka sa su nan bayan gidajen ku ai ka gani kaga gefen ya abun nan ya ya ya abun gashi ya mutu tana da amfani a wannan bangare ita ce garkadwa da muke ce mata kwasarar madawa ko wani wasu kuma suna ce mata ni to abin da yasa ake ce ma baki baƙi ulgarƙat baƙi wuri wanda yake yana da wannan uwa icin domin lokacin a baƙi'a duk mutanen baƙi'a nan ne suke zuwa biyan bukata kashi za su yi da mata da maza dai kamar yadda za a samu ƙauye babu salangin ne to haka ake zuwa wannan wuri kuna gane ko to wannan baƙi ulgarƙa da annabi ya kasance fa atanan nabiyyu fa a'ada manzo Allah ya zo mana sai ya zauna wa qa'adna haulahu mu ma mun ka zauna a wurinsa wa ma'ahu mikhsaratun a tare da manzo Allah yana da yar sanda yar sanda fa nakasa sai annabi ya sunkuya faja'ala yankutu bi mikhsarati sai ya kasance yana tsakata ƙasa tsakata ƙasa da yar sanda shi thumma qala sai ya ce ma minkum min ahadin ba wani ɗaya daga cikinsu daga cikinku ma minkum min ahadin ba wani ɗaya daga cikinku wato ma min ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusa ba wata rayuwa wadda take Allah ya sanya mata rai illa kutiba makanu ha min aljanna wanna sai an rubuta mahallinta daga wuta da aljanna da aljanna wa illa in ba haka ba faqad kutibat shaqiyatu wa illa qad kutibat shaqiyatan aw sa'ida ko kuma an rubuta ta mai arziki ce ko kuma ya wuta ce mai arziki ce ko shaqiya wa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah afala nattakilu ala kitabina ba za mu dogara akan littafin mu na rubutu aiki da an ka rubuta muna ba wani da al'amala mu bar aiki tana yiwa an rubuta mana kawai yan wuta mu haƙura kaman kana minna min ahli sa'ada duk wanda ya kasance daga cikin mu dan aljanna fa saysiru ila amali ahli sa'ada zai kasance zai tafi ne zuwa aikin ma'abuta ya aljanna wa amma man kana minna min ahli shaqawa duk wanda ya zama kuma dan wuta ne fasayasiru ila amali ahli shaqawa zai tafi zuwa aikin ma'abuta rishin arziki qala yace amma amma ahli sa'ada sai manzo Allah yace ma ɗan aljanna din nan fayyasaruna li amali sa'ada haka Allah zai sauƙaƙe musu aikin alkhairi aikin samun arziki wa amma ahli shaqawa amma ɗan wuta fayyasaruna li amali shaqawa haka Allah zai yassare musu aiki na shiga wuta ثم قرأ فأما من أعطى واتقى zuwa ƙarshe kaga wannan shine yake nuna cewa wato la shakka in Allah ya nufi bayan Allah ɗan aljanna ne to aikin aljanna Allah zai hore musu kenan ba a yi ittikali alal alal a'mal ko kuma alal kitab la nattakilu ala kitabina naqulu a ai Allah to Allah ya rubuta ka cikin aljanna kama aikin aljanna Allah ya rubuta ka cikin an wuta to kuma shi ma wancan haka za a yassare masa kaga wannan shi ga nuna maka Allah dai Allah ne to nan mala yace mau'izatul muhaddith inda al-qabr wa qu'udu ashabihi hawlahu shin ya halitta malami yayi wa'azi ma mutane a makabarta hakikatan babu dalilin wa'azi a makabarta alal itlaq kuma babu dalili hana wa'azi alal itlaq idan akwai wata darura wadda ta taso ya halitta galiman yema mutane wato wa'azi akwai darura wadda ta taso liman ya kamata ya ga mutane kamar misali yanzu ga inda muke samun matsaloli in an kaje na jana'iza sai ga mutane sun barke da hira kawai sai ga wanga ya kama wanga an zama kamar dai wurin buki to ba laifi munasaba ce kace jama'a wallahi dai abinda ake yi makabarta bai dace ba ya kamata mutuwa ta zama na wa'azi wurare guda biyu babu dalilin wa'azi amma in darura ta taso kamar yadda manzo Allah ya yi ai ranar juma'a a masallaci ku bar mutane su yi karatu su salatin annabi su yi suratul kahfi su karanci abubuwan da ya dace to amma idan akwai wani haja wadda take tana kira zuwa ga ai wa'azi to ta shi ai mutane wa'azi hmm to haka wa'azi shi ma akan kabari da sata a makabarta da sata a makabarta sata a makabarta shi ma nafsu shi sata a makabarta kana iya kace to jama'a wato abubuwan da ake yi fa bai dace ba ya kamata mutane su tsoron Allah ka tsoratar da su eh hudu ba wa'azi to amma in mutanen in mutanen sun ka zamo limami bai fassara hudu ba kuma ana son al'umma ta fahimci abin da ake nufi la'alla liman ɗin da zai muku hudu ba bai jin hausa ko bai jin zabarmanci to sai akwai wanda ya san larabci sai ya fasara ma mutane gabani abu ko alatilas ya an gaba ga tsaya maka so da yawa mutane waɗanda azkari ma yana gagara mutane an shiga sallah to balantana ya tsaya maka saurare maka wa'azi ai ita ita hikimar hikimar wa'azi hikimar tarjama hudu ba so da yawa fa wani bai taba saurara ma wa'azinka zan yan boko bokon gara kake gani kai kana ganin suna sauraron wa'azi kana ganin su tashi takanas su je za su saurari wa Allah ya ce annabi ya ce ba su da ma lokaci to amma suna zuwa sallar juma'a ko to suna zuwa masallaci ka same su shikenan sai ka rakako eh sai ka rakako abinka eh ka rakako abinka cikin hikima kaga ka samu wajatta bugu ya taka amma an ga ce yan sallar idi da ake hudu ba bayan an gama sallah ba ka gani mutum nawa ka tsaya sauraron ta sai liman mai fiqo shine zai yi ta irin minti biyar ya ce to jama'a shikenan man ba mai mai fiqo bane in ya kama korma ma ta zuwa minti 30 kafin babu kowa gefe gare kowa ya tafi haka mun gane ko babun ma jaa fi qatilun nafs babu kenan cikin wanda ya zo cikin wato wanda ya kashe rayuwa قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام دون رنئ دوان الدين با مسلم با كاذبا ينا مكريا متعمدا دغنغن هو كما قال يا كافر تكين eh ƙwarai kaziban muta'ammida wannan ya shiga cikin masu wato kwaikwayo sai ka ga mutum wai ya hito ya hito boka duk wanda ya hito boka ya kafarta ya za a yi wasa da qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un bayan hakan nan kuma ga rantsuwa ha hasaki ga ɗaurin aure ga daura aure na ƙarya na ƙarya sallar ƙarya ga sallar ƙarya mutuwar ƙarya ga mutuwar ƙarya ai ai mutuwar ƙarya malam da mutuwar ƙarya malam daga nan sai ka zarce in baka yi hakara ba. Allah ya nuna maka aya ina ne wane ne nake jiran eh, kwanan baya wanda wani wasu mutane ne da su da abokin sun ka ce bari su yi ma mai wankan gawa izgili domin mai wankan sai shayo tuwashi bai su kyau dama shi mutunan duka wanda wanda wanda wanda duk tuwayen da an gare ka in yayi wankan gawa shi ne zai dauka ne sun ka ce bari su ja shi sun ka zo sai sun ka nuna dan uwansu ya mutu da zo yayi mai wanka wai kawai dan dai su abin shi su ba shi tsoro su ba shi tsoro yanzu da ya shiga wurin wanka sun ka ji ya jima ya jima ya jima ya can ya hito ya ce to ku zo ku ɗauki gawa ɗan wanka ya wanke Allah ya wanke ku zo ku ɗauki gawa ɗan uwan kuma mutuwar kenan wanka ta yi kasa tsara ku zo abin gashi eh aya ce tunda su suna nun su yi mai izgili da shi wanda mutuwar ƙarya ne ya yi da su abokan nashi dan dai su yi mai dariya sai sun ka ji ya ce ku zo ku ɗauki gawa ɗan uwan ya wuce to irin waɗannan mutanen kai yanzu ga ka zo kana ga wasu kwaikwayo kamar da kanka boka kai har da wai sa wasu abubuwa da wasu abubuwa da menene da kayayyakin bokanci duka to duk wanda yayi wannan kafiri ne ana wasa kafirci mutum ya zo ya ce shi an nemi ba ka sallah ba ka salati ba ka ce abin mai sallah yana kirari to wanda ya ga kai shi hakan nan ya zama hakan nan kamar hajjin kaza mai rai
ko wanda ko wanda za a kawo ita kuma ta zo wurin boka ita ma ta kafurta a wasan ko sai a zo ta zo gidan boka eh to boka ga abin da ya kawo mu man ataka hinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul magara kafar bima unzila ala muhammad da haka wasa kwaikwayo wailun wailun liman yakdhibu ko liyudhika bihi an-nas fawailun lahu thumma wailun lahu kai baka da wani abu sai dai ka zo ka yi mutane abinda za su ji daɗi su yi dariya to wailun lahu thumma wailun lahu ba karama illa bace ka zama tali tali cikin al'umma da karama illa bace hmm أه قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم wa man qatala nafsahu bi hadida duk wanda ya kashe kanshi da karfe uzziba bihi fi nari jahannama za a zabatar da shi cikin wutar jahannama قال حجاج بن منهال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا بممنتا با وما نخاف با مجن صورا أن يكذب جندب على النبي أتي جندب يا مع النبي كريا جندب يا وتي مع النبي كريا صلى الله- صلى الله عليه وسلم قال إتي كان برجل جراح akwai wani mutum yana da rauni faqatala nafsuhu ya kashe kansa wa qala Allah sai Allah ya ce badarani abdi bawa na yayi min gaggawa bi nafsihi da kansa haramtu alaihi aljanna duk wanda ya kashe kansa to dan wuta ne duk wanda ya kashe kai ne dan wuta ne wa'idin da za a yi mai kenan man ista'jala bi shay'in qabla awanihi uqib bi wai rayuwarka kai kai yi ta to ka bari wanda ya yi ta sai ya doki abi ne wanda yi ta sai ya doki da haka ma ko ba ka da lafiya shari'a ta hana kai ta mannil maut sai dai ka ce Allahumma ahyini ma kanat al hayatu wa tawaffani ma kanat al wafatu amma ka ce Allah kashe ni duk matsalar da an ka shiga cikin rayuwa Allah kashe ni Allah ya kashe ka wa ya saka haka gane ku Wani da ya kuma da sanin saba a ranar.
in na gan shi wanda police ya ya Wani so da ya yi ya saurare shi kuma ya sauke. Amma shi sai da an kwanta da shi.
a sai an kwantar da shi mana ko mutuna ai kato ne mutunan kato ne to me yake nufi ya mutu madina ya mutu makka ko Wani irin ya mutu ka san wani yana da itikadin yanzu in ya je makka ta kowane hali dai ya mutu ta kowane hali to ya ce maka da ya zo bai ya tara mai ya yi sai ya faɗo musu da shi.
ai irin wannan da akwai mantala ne sai a jefa mai mantala ya faɗo saman Shi ta ma gare shi wani da ya ƙarshe.
eh dan in ya faɗo saman mantala abin da sauki dan da ya faɗo saman mantala abin da sauki Eh, ya faɗo saman sifa kenan mantala katanyan nan haka kala حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه wanda yake makare kai ne zai shaƙi kai ne ya khnuqu hafin nari zai shaƙi kan nan cikin wuta wallazi yat'amuha wallazi yat'anuha wanda yake soke kai ne yat'anuha fin nar zai soke kai shi a ciki hakan nan man tahassasum wanda zai je kwankwadi guba ranar kiyama da guba zai ta kashe kai ne azaba da za a yi mai kenan ila yawmil qiyama wannan azabar barzakhiyya ce yana tashan sunmu yana mutuwa yawmal qiyama sannan kuma ya ga inda yayi domin rayuwa da kake gani tsada gare ta duk yanda rayuwa ta gurɓace duk yanda duniya ta gurɓa- gurɓace ka yi haƙuri da ita ka koma ga Allah kaga ai musulmi mutum musulmi bai taɓa bai shiga irin mauda in dai mutum musulmi ne na ƙwarai kullun zuciyar shi tana da farin ciki amma in ka lura da rayuwar kafirai ga dukiyar ga duniyar ga komi amma sai ka ji sun fi intihari a kanmu intihar shine kashe kai mu kana gani a kasashen musulmai yana wahala ka ji an ce mutum ya kashe kai ne in ka ga mutum ya kashe kai ne sai dai la Allah mahaukaci amma mai hankali cikin mu yana da walwala yana yi da imani to imanin nan zai hana shi irin waɗannan abubuwa Allah ya taimake mu za mu tashi wannan babin insha Allah ha eh